الله الرحمن الرحيم سورة التطفيف مكية وهي ست وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الترفيه مكية وهي ست وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين suratul mutafifina wannan sura ana kiranta suratul tatfifi ko mutafifina sura ce ta abin da ya shafi awo sayar da mudu na kwano ko buhu da sauran dai abubuwan da ake sayarwa wanda ake aunawa tana da ayoyi 36 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ubangiji shi wailun azaba ta tabbata shine kalimatu azabin kalmar azaba awadin fi jahannama ko sun ce wailu din nan kori ne a cikin jahannama wana wata rijiya ce ta wuta wannan korin ko kuma wannan azaba ta tabbata lil mu'affifina ga masu tauye awon su allazina su siyasa sai aka sifaita su allazina su ne izaktalu ala nasi idan za su aunar wajen mutane mana za su auna za su saya wajen mutane ya na sai su cika mudu idan wani ya kawo nasa zai sayar sai a idan shi ya auna buhunsa misali kwano tamanin to idan ya zo sayarwa in ya kawo mai saya sai ya nemo wani kwanon da zai dole sai ya rage wannan wanda in aka auna zai koma saba'in da bakwai ko da takwas ko saba'in da biyar ma to kaga ya shoshe wanda zai saya in yayi haka wanda ya zo saya kuma in ya ce yana son ya samu wanda yake shike sai ya samo wani kwanon kuma wanda bai ya kasa wannan shi kuma wannan kwano saba'in da biyar ɗin da ya auna sai ya koma tamanin da wani abu to wayannan su ne ma'ana su shoshi mai saya su shoshi mai sayarwa wayannan wannan azaba ta tabbata gare su idza kalu minan nasi idan za su auna daga wajen mutane ala inna bi ma'ana minan nasi daga mutane yastafuna sai su shika alkailan mudun wa idza kaluhum idan kuma za su auna wa mutane za su sayar ne idza kalu lahum in za su auna wa mutane wani ya zo saya a wajen su aw wazanuhum sai su rage aw wazanu lahum sai su tauye musu mudun yukhsiruna sai su ya zama sun tabar da mudun sun rage shi wanda suka saya a wajensa sun cushe shi sun rage masa mudu wanda zai saya a wajensa kuma sun ƙara masa yan kuson alkaila sai su tauye mudun awil wazna ko kuma sikeli ko abin da ake ɗorawa a sikeli sun san inda za su yi sai su in wani ya kawo zai sayar sai su rage wasu wayoyin a cikin sikelin wasu nambobin idan kuma su ne za su sayar nan kuwa sai su ƙara to duk da wannan haramun ne hadha tadfihu min ashaddil mujibati lil uqubati irin wannan tauye mudun nan yana daga cikin abubuwan da suke wajabta ubangiji ya saukar da azaba ga mutane zakarar rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallama ya ambaci abubuwa guda biyar kamar yadda Sayyidi ya kawo ta cikin Jami'u Sangir yake cewa khamsun bi khamsin ma naqada qaumun ala hada illa sullida alaihim aduwuhum wa ma hakamu bi ghairi ma anzala Allah illa fasha fihim al-faqr wa la zarar fihim al-fahishatu illa fasha fihim al-maut wa la qasafu al-mikyala illa man muni'u nabata wa ukhidhu bis-sinina wa la mana'u zakata illa hubisa anhum al-qadru wannan dabarani ya kawo shi a cikin littafin sa wanda ake ce masa al-kabir wanda ya karwa daga Abdullahi bin Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda biyar in ana yin su to abu biyar kuma zai samu mutane ya ce mutane in suka warware alkawari suka daina aiki da alkawari suke wasa da alkawari to duk abokan gaban su za su dinga samun nasara a kansu ya ce idan suna hukunci ba hukuncin da Allah ya saukar ba talauci zai yawa a cikin mutane ya ce idan alfasha za ta yi yawa ma'ana zinace-zinace a shaye-shaye da sauransu in suka bayyana suka yi yawa a cikin mutane mace-mace kuma za su yi yawa mutuwa za ta yi yawa idan mutane suka rage mudu za a hana su amfanin ma'ana duk wanda ya shuka sai abin ya gizira kuma sai a dinga haɗa su da shekaru masu fari ko da yaushe aka yi shuka sai a yi ta haɗuwa da fari ba a samu isasshen ruwan da zai ici mutane a samu amfani ya yiwu. Kuma mutane idan suna hana zakka nan kuma Allah zai ɗauke ruwan saman maza da yanayinsa. To wannan hadisi ne. Shi ne shi kamsin bi kamsin, ma ɗafafu fil wazni wa naƙasu fil mizani, illa wa ukizu bi sininar mujjibati. Idan mutane suna rage mudu, suna tauye sikeli to za a haɗa su da shekaru masu fari za su yi ƙaruwa da fari ko da yaushe ya zama damuna ba ta kai ba la ya bihi illa nuksanu fil kaili wal wazni ba abin da yake kawo yawan fari a duniya kamar rage mudu ko rage a sikeli ma'auni wala fasha fihi muzina illa tulu bi ta'uni wal amradin ghairil ma'rufati idan zinace-zinace suka yi yawa nan kuma za a jarrabi mutane da annoba ma'ana rashin lafiyar da ba san kanta ba ita ake ce mata ɗa'onu da kuma rashe-rashen lafiya dai irin wanda rashin lafiya ta zo a rasa a kasa samun maganinta duniya ta yi ta ƙoƙari a rasa samun maganinta idza ra'aitalwa ba a ɗa'una idan kaga masifa tana faruwa da irin wannan rashe-rashen lafiya rashin lafiya mara kan gado wal amrada gairin marufati gairar marufati ka dinga ganin shushe-shushe wanda ba san kansu ba ba san ko sunayen su ma sai dai sun zo kawai a kirkira musu suna to wannan fasahu zalika kasratu zina zina ce ta yawa a cikin mutane wala mun'u zakata mana'u kai wala mana'u zakata ba su hana zakka ba illa wa hu bisal madaru in ko mutane suka hana zakka nan kuma ruwa saman za a daina yi wala haka mu bin gairi ma anzala Allah tabaraka wa ta'ala illa wa sallallahu alaihim aduwwan min gairihim idan suna hukunci da ba hukuncin da Allah ya saukar ba nan kuma duk lokacin da aka samu matsala tsakanin ƙasa da ƙasa to waccan ƙasar in wannan ƙasar da ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar to duk lokacin da abokan gaban suka zo za su ci nasara a kansu wala naqadul ahada illa waja'ala Allahu ba'sahum bainahum in suka warware alƙawari kuma Allah zai dawo da masifa tsakanin su ta kashe junan su hadhihi khamsun bi khamsin wannan sune biyar da biyar kenan atarfiu fil qayli wal wazn min mujibatil jadd wa sinina rage mudu rage sikeli yana wajabta fari da kuma miyagun shekaru da da za a rufe abinci. Ubangiji ya ce su waɗannan da suke wannan aikin suke tauye mudu, ala ya zunnu ula'ika, su waɗannan kan ba sa zato ne ba su tabbatar ba ne, ya zunnu mana ya ta yaƙanu ba sa tabbatarwa ne, ko ba su yadda ba ne, annahun mafusu na za a tashe su, su ba su yadda za su mutu a tashe su a tashin kiyama ba, ba san aikin mummuna ne ba, za a tashe su liyaumin azimin da babbar rana allazina yadafifuna fil kaili wanda suke tauye mudu walwazn suna tauye sikeli Mm.
ma yarifuna bautan annahum sawfa yub'asuna Mm.
za a tashe su gaban ubangiji wa yuqafuna tsaye da su bayna yadayi Allah tabaraka wa ta'ala gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala Mm.
fi yawmin azimin a cikin babbar rana mai ban tsoro Mm.
ko yawmul qiyamati shine ranar tashin kiyama Mm.
summiya yawman aziman Mm.
anan bai tashin kiyama anan ra- babbar rana Mm.
لأن الشمس ذلك اليوم يضاعف لها حر عشر سنوات Mm.
رانا أو النن رانر ra- ranar da za a- da za a yi kan wan- kan al'umma bayan an yi tashin kiyama din za a sako rana Mm.
to wannan ranar ranar da muke da ita yanzu to za a ninka za a hada zafin rana na shekara goma sai a hada wa ranar to ita ce kuma a batso da ita kusa da mutane Hara- hararatu ashirin sanawatin ga zafin shekara goma Mm.
tujma'u fi shamsi zalika al-yawmi sai a tara su a rana ta wannan ranar kawai wa hiya al-ana bainana wa bainaha masafatu alfai sanatin a yanzu fa tsakaninmu da rana tafiyar shekara dubu biyu ne Mm.
tsakaninmu da sama ta farko shekara ɗari biyar sama ta farko da ta- da ta biyu shekara ɗari biyar Mm.
ta biyu da ta uku shekara ɗari biyar ta uku da ta hudu shekara ɗari biyar to sama ta hudu ranar take Mm.
ake jin wannan zafin nata wata ƙurriba ilar ru'usi Mm.
sannan kuma bayan an ƙara mata zafi za a kusanto da ita zuwa ga kawunan mutane bimin gari ashirati azruin faqat kamu goma kawai gwargwadon kamun mutum goma kawai Mm.
faqat kamsu mitratin shine mita goma Mm.
hunalika ya ɗero kullu libasin shi yasa saboda zafin ranar duk tu- duk tufar da mutum ya tashi da ita ba gaba ɗaya sai sai ta ɗaye wata qulu kullu jawfin wa kullu dimagin hak hak hak min shiddatil harri Mm.
kokolwar mutane zaka ji tana ta farfasa har tana ƙara saboda ta farfasan saboda zafin wannan ranar wa qad taqaddama tulu zalika al-yawmi fi yawmin kana miqdaru 50000 sana Mm.
eh, mun faɗi tsawon wannan ranar cewa shekara dubu hamsin ce.
Mm.
Wannan ranar Mm.
yau mai ƙumun nasu lirabbil alamina, Mm.
ran da mutane za su tashi ne, Mm.
min ƙuburihin su bar ƙaburburansu lirabbil alamina za su hallara gaban Ubangijin halitta.
Mm.
Alkala'iki halitta li ajli amrihi wa hisabihi wa jaza'ihi.
Mm.
Saboda Ubangiji lamarinsa ne ya shirya a wannan rana, Mm.
kuma za a yi hisabi kowa a bashi sakamakon aikinsa kuma za a yi sakamakon Mm.
na'am كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idhil lil mukazzibin kalla haka yake inna ki- wannan ranar rana ce mai zafi inna kitabal fujjari littafin fajirai ko kafirai kutubu littafan a- amalil kufari ayyukan kafirai da fajirai domin an ce mutum fajiri mai aikata aikin kafirai musulmi in yana aiki irin na kafirai to shi kenan shi ya zama fajiri shi kuma kafiri dama sunansa kenan a wannan littafin nasu za a tattara fayil fayil ɗinsu za a zuba shi lafi sijjinin a cikin wani akwati mai suna sijjinu wannan akwatin kitabun littafi ne jami'un li amali shayadini wanda aka tattara ayyukan shaidanu wal kafarati da kafirai fi makani asfal fi makanin a wani waje wannan wajen asfalil ardi sabiyati karkashin kasa ta bakwai wa huwa mahallu iblisa wa junudihi can ne za a kai iblisa da jama'arsa gaba daya a can za a yi musu a horon da za a yi musu da kuma inda za a daure su wa ma adraka ko ka san ko abin da ake ce masa sijjinu wa ma adraka ma sijjinun mamakin abin da ya sanar da kai sijjinu in ka sani ma allamaka hazal mahalla menene ya sanar da kai wannan waje lisu'i halihi saboda wajen bai da kyau waje ne inda Allah yake tattara shaidanu ya tattara kafirai su ne za a je a kai rayukansu a can za su zauna kafin ma a yi tashin kiyama kitabun littafi ne na sijjinu din nan marqumu wanda aka nane shi aka liƙe shi aka rufe shi maksumun an riga an rufe shi ayyukan suna ciki sai na tashin kiyama a fito da su a kawo su a bijirar da su a nuna musu ayyukansu wannan rana wailu yawma idhil mukazzibina azaba ta tabbata ga masu ƙaryata annabawa masu ƙaryata addini masu ƙaryata qur'ani a wannan ranar Allah ya kiyaye آمين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين mun ce azaba ta tabbata wannan rana ga masu ƙaryata addinin Allah shine Allah shi allazina su su ayi masu ƙaryatawa su ne waɗannan yukadzibuna bi yawmiddini wanda suke ƙaryata ranar tashin kiyama suka ce babu ma tashin kiyama ba za a yi ba aljazaira sakamakon sun ce ba su yadda ba a nan duniya wa ma yukazzibu bihi ba wanda zai ƙaryata tashin kiyama illa kullu mu'tadin sai mutum mai yawan shishigi mutajawizil haddi wanda yake ƙetare iyakan Allah asimin mai yawan zunubi singa to mubalagatin singa ce ta kai ƙarshe shine aka ce asimu mana fa'ilu kenan su wajen nan masu ƙaryatawan idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta musu ayoyin qur'ani aka ce musu ga qur'ani daga Allah yake kuma qur'ani gaskiya ne qala sai su ce a fadirul awwalina ba su yadda ba tatsuniyoyi ne na mutanen farko alhikayatu hikayoyi ne allati su da kadiman ma'ana tatsuniyoyi ne aka tattara su aka rubuta aka bayar aka zo ake karanta wa mutane kamar yadda nadrumul haris yake cewa yace muhammadu yana karanta muku labarin sama ku zo ni ko in ba ku labarin ƙasa to wannan duka dai kafirci ne da ta'addanci كلا برانا كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون نعم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا yanda suke tunanin ba haka bane tashin kiyama sai an yi a zajirun wannan tsawatarwa ne bal ba yadda kafirai suke tunani bane ba sani bane ma kano yaksibuna abinda suke aikatawa rana shine yayi tsatsa ya yi nasara ya yi tsatsa galaba ala qulubihim ya mamaye zukatansu fanga shi a ya rufe zukatan ma'ana in mugun aiki shi mutum yana yin sa a hankali hankali zai ta zai ta rina zuciyar mutum zuciya ita haka Allah ya yi ta kawai ba farawa ba baka ba idan ana da imani yana shiga ciki aiki nagari mai kyau yana shiga ciki to za ta yi ta haske ne sai ta yi ta haske haske ta shiga zuciyar yana shiga har zuciyar haske ya mamaye ta in haske ya ba mai zuciya to sai a hankali sai jiki kuma ya ta daukan wannan haske idan kuma mutum yana aikata abin da zai bakanta zuciyar to sai zuciyar ta ta baki wani digo baki sai ya haukanta wannan digon sai ya yi ta rinuwa ya yi ta yawa yana yawa a kan zuciya yana yawa yana rina zuciyar har zuciyar ta dawo baki kira in ta dawo baka to a lokacin shikenan ba imani to in babu imani kuma shikenan ba abin da ba zai iya yi ba min al ma'asi ayyuka na sabo da yake yi su ne suke masa tsatsa kan zuciyarsa wa huwa kasadai kamar dotti ne dotti ne yake ta hawa kan zuciyar har ya mamaye zuciyar har ta dawo wanke ta ya gagara kalla haƙan haka yake innahum su kafirai lamahjubuna an tsare su an rabbihim gabarin ganin ubangijinsu yawma izna wannan rana kafiri ba zai samu ganin Allah ba wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim ranar tashin kiyama Allah ba zai musu magana ba ko ba za su gan shi ba an rabbin fala ya rauna ba za su ga ubangiji ba saboda wanda ya ga ubangiji yana tare da rahamar Allah to su ko ba su da rahama saboda haka ba za su ga ubangijin nasu ba dama inda za ka haɗu da babba to abin zai zo da sauki ko laifi aka yi aka ce to a kamawa ne to da aka kama shi in ka je ka samu babba to zai tausaya amma ka haɗa ka da ƙarara aka ce su ne masu azabtarwa ba za ma ka ga babban ba to tashi hankali ya faru to shi ma ubangijin ya kaje lahira in dai mala'iku kawai aka haɗa mutum da su to da ba abin da suka sani illa azaba azabtarwa kawai suka iya to kuma bai samu ya ga ubangijin nasa ba balle ya samu rahama a tausaya masa ya samu ya rabu da azabar a masu azabtarwa kawai su yake tare da su to shine yau mai zai lamajubuna thumma innahum sannan su la salul jahimi za su kone a cikin wannan wuta la dakhilun naril muhraqati muhraqati ko muhraqati za su shiga annara ka wuta al muhraqata muhraqata kai mai konawa arranu warrainu ma'ana tsatsar da ake cewa barrana ala qulubin ma kan yaksibuna yaqulu rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتر في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزيع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن آد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله قلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وبنجي يشي باوا إذا إذا مازال سلم يشي bawa idan yana laifuka tsakaninsa da Allah yana ta aikata laifuka to za a samu baƙin wani ɗigo baƙi zai ɗigo a kan zuciyarsa to idan ya kankare wannan baƙin ya yi istighfar ya tuba wa Allah shi kenan sai zuciyar ta wanku idan kuma baya tuba sai aikatawa yake kuma yana maimaitawa to abin zai ta ƙaruwa zai ta ƙaruwa zai ta ƙaruwa har wannan tsatsar ko wannan baƙin sai ya mamaye zuciya hau zuciyar ya mamaye ta shi ne annabi ya ce to shi ne wannan ranar da ubangiji ya faɗa a cikin aya shi ne iza aznaba abdun idan bawa ya yi zunubi na katal malaku na katatan mala'ika zai zo ya ɗiga baƙin ɗigo sauda a baƙi fi kalbi a cikin zuciyar mutum fai za ta ba idan mutum ya tuba wasu nafarar la ya nemi gafara ga Allah muhiyar sai a shafe wannan wannan digon wannan digon bakin digon wa in za da zamban idan kuma ya ƙara wani laifi akara wani daban banda wancan wanda yayi na katat tafsirin sauda'a mala'ikun sai sake diga wannan bakin digon jamba tilkan nuktati ko kuma naktati kusa da inda da aka diga wancan za sake diga wani ma'ana baya tuba baya kankare laifukan yana ta aikata laifuka miyagun laifuka baya tuba to sai ta digawa ana digawa ana digawa dole zai mamaye zuciyar wa yana samun ratan ukura idan ya ƙara sabo kazalika nan ma dai haka sai ya diga wannan digon fa idza stamarra ala al ma'asi idan ya dage ya zarce akan sabon Allah hatta taulatin nukatu ala al qalbi har wannan digo digon suka rinjayi zuciyar saran gida'an shi kenan zuciya ta rufu kenan alheri ba zai shige ta ba in gaɗin kalba bi ajma'ihi wannan digon sai ya rufe zuciyar gaba ɗayanta haza huwa rainu wannan shine tsatsar da ake fada wala yanfa'uhu wa'azun a lokacin wa'azi ba zai amfani wannan mutumin ba wala zikirun haka ambaton Allah baya amfanansa wala ayyu shay'in duk abin da aka faɗa masa abin da ya shafi Allah ba zai amfane shi ba saboda zuciyar ta riga ta kurumce هذا هو الرين wannan shine dottin na'udhu billahi muna neman tsari ga Allah amin wa huwa sababu fil hijabi bainal abdi wa bain rabbih fil qiyamati shine yake jawowa kuma idan laifi yayi yawa har ya mamaye zuciyar ya rufe ta sai imani kuma zai gusa domin imani ba zai iya zama a cikin zuciya wanda ba ta da haske ba shi imani haske ne to in ya shiga zuciya yana son a haskaka masa to aikin da zai haskaka zuciyar shine wanda imani yake bukata idan ana yin sa sai imani yayi ta samun haske ya samu gurin zama in ya ga zuciyar kullum rufe ta ake da baki kullum rufe ta ake da baki in ta riga ta yi baki imani zai fita to imani ya fita ya dawo ba shi da imani mara imani kuma ya dawo ya zama ba musulmi ba kenan to shine zai ja masa in ya je lahira ba zai ga ubangijinsa ba ba zai haɗu da ubangiji ba wa ma ma hasal hijabu hasal iqabu in an ce mutum ya rabu da Allah to fa ya sani shine azabar in dai mutum ya rabu da Allah ko a duniya ne Allah wani abu ya samu mutum sai bai samu ya haɗu da Allah ba sai ya rabu da Allah dalili wannan abun abin da ya same shi sai maimakon ya koma ga ubangiji ya yi ta tuba ya yi ta kallon laifinsa ne ya ja masa ko kuma akwai wani abu da ya yi dai wanda ya sa aka hada shi da wannan to idan bai gane ba sai ya dinga ya dinga neman mutane ne wasu abubuwa haka a wane ya ce masa kaza wane dama sun yi kaza da shi shikenan duk komai sai ya ɗora duk kaddara akan mutane shikenan kaga ya rabu da Allah to daga nan azaba ta same shi kaga in in ya bai warke ba ma ga rashin lafiya ko kuma ga matsala sannan kuma ga rashin samun ribarta to mutum ya rabu da Allah kenan shine ma hasaral hijabu hasaral iqabu duk lokacin da Allah ya raba bawa da shi to bawa ya shiga azaba mutalazimani su suna hade alai nan arabi yawm idil mahjubun thumma innahum la fa'al jahim al maliku idza tajaba an insani idan sarki ya rabu da mutum kuma ana zalika ma'anan haka annahu yuridu uqubata idan ubangiji ce ba ruwana da wane to ma'ana zai azabtawa ne إذا أراد إكرام أحد يقبل مقابلته idan ubangiji yana son ya karrama mutum zai ce to yana son haduwa da mutumin hadisi ya faɗa ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yake son saduwa da Allah Allah ma yana son saduwa da shi wanda baya son haduwa da Allah to Allah ma baya son haduwa da shi wai za a rada iqaba ahadin idan ubangiji yana nufin zai azabta wani la yaqbal muqabalata ba zai yadda ya fuskace shi ba to sai mutumin maimakon ya fuskaci Allah sai ta fuskanta wasu abubuwa an raba shi da Allah kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun thumma innahum la sa'al jahim wa hadha na'udhu billahi su'ul khatimati shine ake ce masa mummunan karshe mutum yayi ta yana yayi ta rayuwa a cikin musulunci a ganinsa yana nan musulmi yana musulmi saboda wasu halaye da wasu miyagun ayyuka in ba za a kai ba yana ta kankare imanin sai ya zo mutuwa sai ya lalubi imani ya rasa shi to kaga nan shi ya tafi ba shi gidan kafirai zai tafi Allah ya kiyaye to khatimati ala darajataini mummunan cikawa yana kan matsayi biyu ne kubra wa sungura akwai babba akwai karama al-kubra an yasula lil abdi inda khurujir ruhi babbar ita ce lokacin da ran mutum zai fita ya rabu da imani kaga shi ka ya mutu kafiri kenan to wannan shi yafi muni in mashakku ko yayi kokonton Allah ko addinin Allah ko wani abu na Allah wa in mal jahudu fil uluhiyyati ko kuma ya ce kai shi bai dawa da Allah takan Allah ba kaga duk da wannan ka kafirci ne fa yubadu ruhu ta karbi ran nasa wa huwa shakkun fil ilahi yana kokonto da Ubangijinsa bai yadda akwai Ubangijin ba, au jahilun tamaman ko kuma gaba ɗaya ma ya musa ya ce babu Allah. Wa hazihi darajatul kubra wannan shine mummunan shikawa. Shine mummunan shikawa wanda yafi komai muni. Saboda idan mutum bai shika da imani ba, to fa iya je lahira ba magana fita wuta babu shi. Inda kafirai za su dawwama, shi ma nan zai dawwama. Wasaniyatu ta biyu ya sungura ita ce karama an yi sangriba kalbal abdi hubbu shay'in min shawati duniya dan adam zuciyarsa ta makalewa wani abu na abu na duniya ma'ana dai ya so wani abu sai ya makale wa wannan abin ta allaka kalbuhu bi hubbi shay'in hala mautihi lokacin da zai mutu saboda yawan son wancan abin in ya zo mutuwa sai wancan abin ya dawo masa maimakon lokacin da yake son ya samu imani ya zo masa ya shiga da kalmar shahada to wancan abin da da ya rayu a kai zuciyarsa kullum a kai take to sai shi kenan wannan abin sai ya dawo wa yakhruju ruhu wa huwa mudabbirun mudbirun an ilahi sai ran- ransa ya fita a lokacin bai fuskanci Allah ba eh ma'ana al- shi ba ba wai bai cika da imani ba amma dai bai samu fuskantar Allah yadda ya kamata ba mustamirgul qalbi fi zalika allazi yuhibbu zuciyar tana nan tana sake sake abinda da take so a ru- a duniya abinda ta rayu tana bukata sai ta dawo tana sake sake wannan har ta- har har da kiran fa idza kharaja ruhu fi tilka halati to idan wannan ran mutum ya fita a wannan halin hasalal hijabu bainahu wa bainal lahi shikenan ya samu hijabi ma'ana bai samu fuskantar Allah ba lokacin da ya kamata ya fuskanci Allah to kaga daga nan ya samu azaba kuma ma hasalal hijabu nazarar azabu to shi ko da tunda mai yiwa bai- bai shi bai mutu da rashin imani ba ya samu imanin amma dai bai samu kuma yadda bayin Allah wanda Allah yake yabonsu suka samu da mukhlasina da mukhlasina duka shi saboda ya shagalta da wani abu wannan abin ya dawo masa to ya sa zai shiga azaba ko da ko da zai fita dai amma zai shiga azar Allah min su'il katimati Allah ya raba mu da mummunan karshe idza arada Allah bi abdin khairan yakunu qalbuhu hadiran ma Allah yaqta furuji min ad-dunya idan Allah yana son alheri da bawa Allah yana nufin zai wa bawa alheri to sai zuciyar bawa ta dawo ta fuskanci Allah zalla lokacin da zai mutu sai ya manta da duniya abin da yake cikin duniya sha'awarsa ta duniya abin da yake bukata a duniya abin da da yake yi- yake zuciyarsa ta- ta- take so duk sai ya rabu da shi sai ya koma wa Allah to wannan shine wanda ake nufin alheri da shi man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da jannata duk wanda karshen sa la ilaha illa Allah ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna duk wanda ya shiga da la ilaha illa Allah tabbas dan aljanna ne wal insanu inda ma ya gawo lau tagayyurul kabiru dan adam yayin da wannan juyawa babban nan ta same shi wa yuqarribu wa yaqrubu intiqaluhu min hadhihi dar ila dar al ukhra gashi kuma barin sa duniya ya zo zai tafi lahira yati ilaihi anglabu anglabu awalihi abin ya zama yana zuwa masa shi ya firin jayan halayen sa mana dama akwai abin da yake so a duniya wanda wannan abin dama shi ya shangaltar da shi to abin zai ta zuwa masa zai ta zuwa masa to in yayi sa'a abin ya kaushe ya samu ya fuskanci Allah ya tafi lafiya in bai yi sa'a ba kuma cikin abu ya samu rinjaye kana abdun min ibadillahi salihina yuktiru qira'atul qur'ani falamma waqa fi sakaratil maut in qila law la ilaha illa allah yaqul daha ma anzalna ilayka qur'ana tashqa ila qawlihi la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wani bawan Allah ne shi kuma aikinsa rayuwarsa karatun Qur'ani ne ya dame shi duk rayuwarsa gaba daya Qur'ani ya kare ta karatun Qur'ani kullum to sai ya zo mutuwa to sai mutane suna zaune a gaba sa za su lakana masa kalmar shahada in sun ce kashe la ilaha illallah ko kuma sai in sun ce la ilaha illallah saboda ya fara sai ya kama su- karanta suratul daha daha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سيتكرر أن آيوين shikenan yukarriru haza hatta mata har ya rufe yana karanta na hinsa shikenan wanda ya karanta qur'ani ka ya sani yau ai an gama wa kana akhiru hirfatihi bai al khabithati at tamyi alhali kuma sana'arsa ta ba yake sayarwa eh amma kuma gashi da da qur'ani ya shiga saboda qur'anin ne a gaban sa ba taba da yake sayarwa ba taba sana'a ce yake gani da amma qur'ani shi kuma shine rayuwarsa sai ya dawo da qur'ani shine rayuwarsa wancan kuma ya dauke shi sana'a yake yi saboda kai ya dawo sai ya kama ya dauki qur'ani sai ya ta karantawa to shine wa kana da'iman yaqulu hazmatun bi falsin hazmatun bi falsin hazmatun bi falsin ah ah, hakaza faran ma kaza da saka yau to shi ke wancan kuma da ya gama wancan shi da ɗahe ya gama eh ba shi bane mai sai da wannan sigari shi ko mai sai da sigari shi kuma sana'arsa kenan kuma sai zuciyarsa tana makale da sigarinsa da ya zo mutuwa magagin mutuwa ya kama shi ana cewa la ilaha illallah sai ta cewa hazmatun bi falsin kowai dami daya sulai ne ana ta masa la ilaha illallah ya faɗa yana cewa kowane dami ɗaya na sigari na sigari to sulai ake sayarwa da haka ya ta faɗa hatta mata ala zalika shi ma kan haka ya rasu to kaga shi wancan ya damu da qur'ani shi yasa ya kare da qur'ani wannan kuma ya damu da tabasa da yake sayarwa shi yasa tabar ta dawo masa lokacin mutuwa yana ta ambatonta har ya mutu ba ji dai yayi kalolin shahadan ba wannan sai shi Allah shi yasa yanda zai da kayansa alal insani an yudarriba nafsahu ala shay'in min amalil khairi dan adam ya sabar wa kansa wani abu da yake aikatawa na aikin alheri a cikin ayyukan alheri ka saba wani aikin ka saba da shi ya zama halinka ne ko bismillah ko subhanallah ka samu da wata kalma wanda ka saba da ita kullum ka saba da ita ya zama duk abin da motsin ka ita kake yi to wannan za ta dawo mutum lokacin da zai rasu wa ya'lamu annahu inda ma yatangayyaru yarji'u ila aghlabi ahwalihi ya sani fa lokacin da za a canja shi ma'ana zai tashi daga wannan duniya zai koma lahira to fa halinsa da ya saba da shi shi zai dawo masa in kana zikirallahi ya ta'awwadu in kana na'am zikirallahi ya ta'awwadu ya ta'awwadu zikirallahi wa in kana ghayra zalika fa na'udhu billahi idan ambaton Allah ya saba da shi kullum Allah Allah ne a bakin sa shikenan Allah ne zai dawo idan kuma wani abu ne shi ma wani abu ne zai dawo masa da shi ne sun mai ƙalo na'am ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ثم يقال ذا دياوى ما سقرية tashin kiyama ko kuma masu ana magana akan masu tauye mudu za a gaya musu ashe musu hazal azabu wannan azaba da ake musu allazi kuntum bihi tukazibuna ita ce azaba da da kuke ganin ƙarya ne kaga mutum yana abu aka zo aka yi masa wa'azi aka ce masa abin ba kyau kar yi sai ya dinga ganin kamar dai ana so a matsa masa ko ana so a raba shi da abin da yake inda yake samu musamman ma akwai samu a cikin abin to saboda wannan samun sai ta ganin to shi in bai yi hakan ba ya zai ya samu to kuma shaidan sai ya dinga kawata masa in dai baka yi ba za ka rasa to irin wannan to shine sai in ya je shiga azaba sai ce masa to dama abin da kake ganin ƙarya ne shine aka tabbatar maka da gaske ne Allah ne ya faɗa ya ce kar ka yi kaza kuma ka zo ka dage ka dinga yi a rayuwarka to shine Allah ya kiyaye amin kalla lamarin haka yake inna kitabal abrari littafin managartan mutane kuma fa kutubu amalil mu'minina sadiqina fi imanihim littattafai ko kuma fayil fayil na ayyukan muminai masu gaskiya a imanin su su kuma yayin da ake kai waɗancan sijjinu can inda ake hada su da shaidanu su kuma waɗannan muminai su kuma za a tattara littattafan su ko kuma fayil fayil din su a sa su lafi illiyina suna cikin wani littafi mai suna illiyina fi makani a wani waje fi samai sabi'ati a sama ta bakwai ta haka al'arshi karkashin al'arshi shan za a kai duk ayyukan muminai saboda ka ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu idan magana mai kyau ka faɗa sama za ta yi idan aiki mai kyau ka aikata sama zai yi in mummuna ka aikata ƙasa zai yi to shine wa ma adraka mamakin abin da ya sanar da kai ko ka sani alamaka me ya sanar da kai ma illiyuna kaza abin da ake ce masa illiyuna kuwa Mm.
inda ake aje wannan wannan littafan muminai Mm.
ma kitabu illiyina menene littafin illiyina huwa ko ka san shi Mm.
don baka san shi ba kitabun Mm.
wani littafi ne marqumun shi ma wanda aka liƙe shi Mm.
aka sa ayyukan bayin Allah nagari aka shika aka rufe kamar yadda aka rufe waɗancan na shaidanu da kafirai Mm.
amma shi ya shaɗuhul muƙarrabuna makusanta Allah mala'iku Mm.
minal mala'ikati mala'iku su ne za su halarto da shi Mm.
su za su ɗauko wancan littafin Mm.
yayin da kafirai za a je a mala'ikun azaba za su ɗauko musu littafin su Mm.
da su ko muminai ma- ba- a, managartan mala'iku za su ɗauko littafin Mm.
dama da mutum ya mutu an kai shi cikin kabari daga lokacin zai gane inda zai yi Mm.
domin in mutumin kirki ne Mm.
ana kai shi kabari wasu mala'iku ne za su zo masu haske masu fararen kaya masu masu fara'a sai ce bai san su ba Mm.
sai su ce eh lalle ba za ka iya sanin mu ba Mm.
amma ai muna tare da kai lokacin da kake zuwa sallah da mu kake zuwa lokacin da kake azumi da mu kake yi lokacin da kake kaza lokacin da kake kaza duk abin da yake su ce to saboda haka mu masu ɗabe maka kewa ne to daga wannan lokacin ba shikenan ba shi da matsala Mm.
to har har a tashin kiyama ba zai taba ganin ma'ana ba za a bashi shi kadai ba Mm.
har ma manzo Allah sallama yana cewa duk lokacin sallah to za a suranto masa sallarsa da surar wani mutum wanda ya fi so kyakkyawa zai zo ya ce na zo ɗaya maka kewa ne Mm.
in yace na zo na zo ɗaya maka kewa Mm.
ban san ka ba sai ja ai ni ne sallar ka ta azhar Allah.
in ya zauna lokacin la'asar ya yi sai wani ya shigo kai kuma ba a ni ko ni ne sallaka ta la'asar Mm.
wannan kuma ni ne sallaka ta magariba don haka za su yi ta zuwa wajensa suna ɗebe masa kewa har lokacin da za a tashin kiyama Mm.
innal abrara lafi na'im Na'am.
Mm.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون innal abrara lafi na'im على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم ندرة النعيم مم.
يسقون من رحيق مختوم مم.
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون آه إن الأبرار منغرتم باي bayin Allah managarta lafi na'imin suna cikin ni'ima ma'ana jannatin suna cikin aljanna alal ara'iki yanzuruna suna kallon ni'imomin da Allah ya ba su suna kan gadajensu asururi suna kan gadaje fil hajali Mm.
a cikin ah, wani abu kamar bukka suna kallo ma wudu abin da aka ba su minan na'imi na ni'ima Mm.
daga kabari za a yaye maka ka dinga kallon aljannarka da duk abin da ya cikin aljanna ana maka mu- albishir da shi kana kallonsa kana ɗebe kewa da shi ta'arifu fi wujuhim narratan na'imi kai mai kallo Mm.
tarihu za ka san rashin na'imi wato ni'ima mai kyau sai zo ma fiskokin su in ka kalli fiskar mutum Mm.
kai ma kanka ka san yana cikin fara'a da jin daɗi bahajatan na'imi cikin ado na ni'ima ta na'umi wa huznihi da kyakkyawan ni'ima su waɗannan muminai yusu ɗauna ana shayar da su min rahiqin daga wani abin sha khamrin wata giya ce khalisatin min aljannati wanda ba ta da dotti Mm.
ba irin giyar duniya ba Mm.
ba ta da dotti ko ba ta bugarwa maktumin ala ina'iha an lullube ta an rufe tana cikin kofunanta ko kuma tana cikin ah, inda aka ajiye ta ba wanda zai taba ta sai mai ita la yafuku khatmahu illa hum Mm.
ba wanda zai bude makullin ma ya bude inda inda wannan abin shan yake sai sai mai masu shi kitamuhu miskun kuma turaren da ya fi kowane turare kamshi da shi aka rufe saboda haka idan mutum ya zo ya bude Mm.
to eh, kamshin turaren ma ya ishe shi kafin ma a ce ya sha din akhiru shurbihi tafuhu minhu rayatul miski Eh, in ya sha ƙarshe yana sha din ma to wannan numfashin nasa da yake ja Mm.
sai ya ta jin ƙamshi yana shiga cikinsa ƙamshi yana fita wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ubangiji ce irin wannan shine ya kamata duk mai kwaɗayi ya yi kwaɗayinsa duk mai kwaɗayi ya yi kwaɗayi duk abin da kaga an kawo duniya an kawo maka samfur ne saboda ka nemi na lahira na lahiran nan shine tabbatacce shine gaske shine ko mai kyau shine baya lalacewa shine ba shi da ƙarshe amma na duniya ko ka same shi yana da iyaka in ma in abin shi ka samu mai kyau a duniya in ka shi shi akwai lokacin da zai dawo ba ka son maganinsa in ma ba shi shi ba aka ajiye shi in ya kai wani waje- lokacin sai ya lalace saboda mai saboda duniya komai yana lalacewa amma lahira ba abin da yake lalacewa ba abin da yake rubewa fitamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun falyargabu mutane su yi kwaɗayi bil mubadarati ila da'ati Allah tabaraka wa ta'ala su yi gaggawa zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala biyayya wa Allah shi yake bada waɗannan ni'imomi na Allah Eh, shi Allah mai iko ne ko ba Allah ba ko wani sarki ne ko wani jagora ne in kana son ka samu abin sa kai masa biyayya amma kullum zagi sa kake yi yana ta ji Mm.
yaushe zai baka abin sa kaga in da yana niyyar baka ma ba zai bayar ba sai dai ya bada wahala to balle ubangiji mahalici wanda shi yake da komai saboda haka duk wanda yake son abu wajen Allah ya, ya, ya bauta wa Allah ya bi Allah ya yi wa Allah biyayya sai ya samu komai din
ومزاجه من تسنيم ah mun karanta shi ba نعم wa mizajuhu min tasnimin مم.
wa mizajuhu Mm.
abinda aka hada wannan abin shan an hada shi ne min tasnimin daga wata idaniya a cikin aljanna مم.
cikin aljannan kamar yadda dai ka san in ka je gurin cin abinci مم.
inda ake cin abinci daban inda ake dafa abincin daban مم.
to shan ma haka مم.
inda ake hada abin abin da za a amfani da shi na shi da sha da sauransu Mm.
to wajen daban ne shine tasnim din مم.
inda ake kawo wa mutane kuma su sha to nan kuma shine inda kake مم.
inda kake nan ne za a kawo maka komai ɗinka ka sha shi مم.
E, inda kuma ake hada abin to nan kuma wani waje ne wanda ba za ma ka ga yadda ake hadawa ba مم.
E, saboda shan babu dotti مم.
min tasnimin ismu ainin fil jannati sunan wata idaniya ce a cikin aljanna مم.
ainan مم.
wannan tasnimin da Allah ya fada ya ce wata idaniya ce مم.
amdahu ainan ina yabon wannan idaniyar مم.
saboda almuqarrabu na makusanta Allah مم.
ya sharabu biha su suke sha daga wannan idaniyar ma'ana wani waje ne kamar wani famfo ne مم.
wanda za a buɗe sai a, a- a- a tura komai a gidan kowa مم.
kowa za a tura masa مم.
kuma daga wannan idaniyar za a tura shi مم.
yace unzur qarral aini allati yashrabu minha awliya'ullahi tabaraka wa ta'ala za ka duba ka ga iya idonka a abubuwa ne kala-kala masu kyau na abin sha iya idon mutum ba shi da iyaka مم.
saboda bayin Allah masoya Allah ne Mm.
Allah ya yi musu diyafa da wannan Mm.
Allah ya yi musu sanda zuwa Mm.
da irin wannan abubuwan da za su yi amfani da shi Mm.
wannan ka duk kafin ma a je aljannar مم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون wa idza marru bihim yatagamazun Mm.
wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin Mm.
wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun Mm.
وما أرسلوا عليهم حافظين Mm.
واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Mm.
على الأرائك ينظرون Mm.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Allahu Akbar.
إن الذين أجرموا Mm.
kafirai sun kasance Mm.
ka abi jahali wa nahabi kamar su abu jahalin Mm.
kano sun kasance yadhakuna suna dariya Mm.
min allazina amanu ga muminai Mm.
ka ammarin kaman ammaru ammar ibn yasir wa bilalin da bilal ibn abi rabahin wa nahabi ma da makamancin su suna cewa ka gansu fa wai waɗannan a ce sun fi mutane daraja wai suna ganin su talakawa ne ba su da komai irin bilal da bawan wani ne ma Mm.
irin ammaru shi ma ba shi da komai Mm.
irin su haibu da ire-iren su sai kafirai suna ta musu dariya Mm.
Eh, in in Allah zai bayar sai ya ba waɗannan talakawa ya hana ma- mu- mu- ya hana mu da darajar mu da matsayin mu Mm.
haka suke cewa yadda kona suna dariya wa muminai Mm.
kana al-kuffaru kafirai sun kasance yastazi'una bi du'afa'il muslimina suna izgili ga raunanan musulmai Mm.
fuqara'ihim sune talakawan musulmai kenan irin su ammarin wa bilalin wa suhaibin rumi wa Mm.
salman al-farisi salman al-farisi ire iren su sai su ce waɗannan waɗannan talakawa kuma asalin su ma bayin mutane ne Mm.
sannan a cewa waɗannan wai- wai sun fi mutane daraja sai suna musu dariya sai su je inda waɗannan za su shiga aljanna ai su ma me zai hana su shiga aljannar Mm.
wai zamar rubihim idan mumine suna wucewa suka zo suka samu kafirai suna zaune ya tanga mazuna sai su yi ta zumbura baki ka san su wa wajen Mm.
wa Muhammad yake cewa wai sun fi mu daraja Mm.
abinda suke cewa yushirul mujrimuna kafirai suna nuni ilal mu'minina zuwa ga mu'minai bil jafni da ido su nuna su da ido wal hajibi da gira istiza'an saboda izgili Mm.
saboda suna mu- wa mu'minai izgili ka san su ko kaga irin waɗannan wai zan galabu ila ahlihim Mm.
idan suka juya zuwa ga mutanensu ma raja'u ila ahlihim suka koma zuwa ga mutanensu in galabu fakihina Mm.
sai in galabu sai su juya fakihina ko fakihina Mm.
suna magana mujibina suna mamakin bi zikirihim da ambaton wayannan in suka je a- ana ambaton bayin Allah sai ambaci irin wayannan sai su je a wayannan raunana wayannan ne sai su ce wa ra'ayina arba'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Mm.
min sifatin kaza wa kaza yu'ayyirunahum bil fagri wal uryi Mm.
sai su ce ai mun ga mabiya Muhammadun da da yake cewa su ne mutanen kirki to mun ga su mun ga su ba ga yanda suke ga yanda suke Mm.
talakawa ne matsiraita ne ba su da kaya ba su da komai da ka gan su ka gan yunwa a jikin su waɗannan wai su- su ne mutanen Muhammadu haka kafirai suke Mm.
cewa dan uwansu Mm.
wa idza ra'awhum idan suka ga mu'minai su kafirai ra'awul mu'minai suka ga mu'minai qalu sai su ce inna haula ila dallun sai su ce wai ai mu'minai sun bata Mm.
haula allazina ittabahu muhammadan su waɗannan su ne suka bi muhammadu sallallahu alaihi wasallama hatta saru bi hadhihi alhalati min al-faqr wal busi haula majanina Mm.
sai su ce wai wayannan su ne suka eh, suka bi Muhammadu bin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine ya mai da su cikin halin da suke ciki da suna nan ba su bi Muhammadu ba da kowa yana harakokin sa yana samun kuɗin sa amma ga suna yanzu ga talauci ga wahala wayannan ai mahaukata ne banda rashin hankali ka zo ka bi mutum ba abin da zaka samu to haka kullum kafirai suke faɗa wa muminai Mm.
haka kuma kullum ah, wajen duniya suke gaya wa mutanen ah, mutanen addini masu bin Allah sai su ce ba- to kai ya za ka je ka bi mutum ba abin da zai baka su sun ɗauka ba da duniya shine muradi in ma ba da duniya ne Allah ne mai ba da duniyar Mm.
eh, Allah ne zai baka duniyar ko gaban wa kake in Allah bai baka duniya ba za ka samu ba Mm.
to shine ah, wa ma ursilu alaihim hafizina Mm.
to ai ba aiki ko kafirai hafizina su kiyaye alaihim akan muminai ba Mm.
Allah ya ce ban turo kafirai su ne za su eh, za su kula da shin mutane ko shan su Mm.
ko sutura su ko wani abu ba abinda aka ɗau aka ajiye wa kafiri ka je ka yi wa mumini Mm.
balle kafiri ya ce ai ni an matsa mini ma an ɗora min muminai kaza Mm.
babu wannan Mm.
lahum awliya malihim Ah, ba- ba dora musu komai na muminai ba ko na ayyukan muminai Mm.
hatta yarudduhum ila masalihim balle su mai da muminai inda suke gani ya fi musu Mm.
shine masalihim Mm.
to Allah ya ce tunda da suna wa muminai dariya a duniya to yau kuma an dawo ran tashin kiyama Mm.
fal yawma yau kuma Mm.
yawmal qiyamati ran tashin kiyama al'ana yau yanzu allazina amanu su mu'minan yarhaquna sune za su yi ta dariya min al-kuffari suna wa kafirai dariya Mm.
al'ana tabaddalat al-ahwalu halaye sun canja Mm.
basara al-fuqara humul muluku talakawa sun dawo sune sarakuna fil janani a cikin aljanna sun- sun samu wai zara aita sammar aita na'ima wa mulkan kabira ga ni'ima ga jin daɗi ga komai ga mulki ga komai sun samu muminai duk kuma kafirai na suke suna can cikin wahala Mm.
alal ara'iki yanzuruna Mm.
yanzuruna suna kallo eh, su muminai suna kallon kafirai alal ara'iki suna kan gadajen su dama duk kafirin da ka sani a duniya shikenan sai a ce maka yanzu ba mamaki kana so ka ga wane ko shikenan kalla ta ta windon ka Mm.
in ka kalla kawai ba sai ka fita aljannar ba kana cikin aljannar ka da ka hange shi inda yake da irin azabar da yake shige min manazilahim daga masaukansu suna kallo ilal kuffari suna ganin kafirai wa hum yu'azzabuna ana azabta kafirai abu jahal huwa ashbahu abu jahal da irin su fi darakatin nirani suna can karkashin wuta yad- yudrabuna ana dukan su wa yu'aqabuna ana azabtar da su wa yasihuna suna ta ihu suna ta kuwa Mm.
fayar minhum du'a fa muslimina sai rauna na musulman da da suke wa dariya sai su ce Abu Jalin sai ya amsa Mm.
yaya ya halin da ka shiga Mm.
an kad wajanna ma wa'adna rabbuna haqqan Mm.
fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am Na'am.
mu dai abinda ai Allah ya mana alkawari na ni'ima da jin daɗi muna ciki yaya ko kuma alkawarin da aka yi muku Allah ya cika sai Abu Jalin ya ce an cika Allah.
suna ciki Mm. Allah.
to shine Mm.
hal suwibal kuffaru Mm.
shin an saka wa kafirai Mm.
makanu ya faɗuna abinda suke yi izgili wa mu- muminai Mm.
da irin sharrukan da suke ta shirya wa musulunci Mm.
an saka musu Mm.
an saka musu Mm.
ya takallamuna fi ma bainahum Mm.
su muminai za su yi magana tsakanin su shabadatan bil kuffari saboda su yi wa kafirai dariya Mm.
hadha mahallu shabadati lokacin ne muminai za su rama abinda kafirai suka yi musu Mm.
a shamadatu laysa dunya mahalluha eh, yin dariya wa wani ba a duniya ake yi ba Mm.
inna ma hunalika sai mutum ya je ya tsallaka ya je lahira ya ga ya shiga aljanna Mm.
to nan ne zai ce to wani da eh, nayi nayi nayi da shi ya shirya yaƙi Mm.
to wani ina kake Mm.
sai sai sai ya ganci Mm.
sai sai ta magana Mm.
ya ce ya ka samu ya ce ba kyau Mm.
shi kuma sai ce ni kuma gashi inda nake mai kyau ne Mm.
shine inna ma hunalika a can za a yi wa- dariya wa kafirai Mm.
al-kuffaru haqqan Mm.
jazahumullahu tabbas Allah ya saka wa kafirai Mm.
alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah.
alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ya noma dawa buhu saba'in a wani gari wadda ba a nan yake da zama ba, sai ya sayar da daidai zakan wannan buhu saba'in ɗin nashi, sai ya dawo garin da yake da zama ya zo yana raba mutane dubu biyu wasu kuma dubu ɗaya ya matsayin wannan zakat tashi.
ba haka Allah ya ce masa yi ba Na'am.
ai ko da kana da wani abincin misali Mm.
ka noma buhu saba'in kana da buhu bakwai ɗin ka tsoffi Mm.
ko kuma ka saya ko kuma kana da shi dai na banan Mm.
amma ba wanda ka noma ba in ka ba da shi bai yi ba Mm.
cikin wanda ka noman shi za ka bayar Mm.
kuma Allah bai ce maka ka je ka sayar musu ba su iya sayarwa ba ne Mhm.
ka ba su su suka sani su saya Mm.
in ma na garin naka kake so sai ka ce to na ba ku zakka amma yana gari kaza Mm.
to kuma tun da kai ka basu kaga ba za ka za su kuma su- su nemi kuɗin mota ba kai za ka biya abin shi ya dawo Na'am.
ai an ce maka can ma in ka riba shi yayi Mm.
me yasa kace sai ka dawo da shi inda kake Mm.
in kana so ka dawo da shi inda kake ka biya kuɗin mota Mm.
a dawo musu da kayan su ka ba su kayan su Mm.
ba a ce maka ka sayar ba Mm.
da masu sai da abinci su ba da Mm.
kuɗi da masu sai da shanu su ba da kuɗi Mm.
duk zakka su ba ta yi ba Mm. Na'am. Mm. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu me hukuncin mutumin da yake da wadata har yana kai wasu mata hajji amma iyayensa suna fama da kunci na rayuwa.
to shi ma da kansa ya sani yayi Mm.
wannan dama ya sawa kunshinsa Mm.
ah to iyaye mutum bai kyauta wa iyaye sabakan me yayi Mm.
ai ba ba abin da yayi ai Mm.
ibada ma in ka yi ta sai Allah ya ce sai ka kyautata wa iyaye ka sannan Allah ya karbi ibadar Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaddan Allah tana cikin yaddan iyaye Mm.
ridan Allah fi ridal walidaini Mm.
wa suqdul Allah fi suqdil walidaini Mm.
yardan Allah tana cikin yardan iyaye in iyayen ka suka yarda da kai Allah ya yarda da kai Mm.
fishin Allah yana cikin fishin iyaye idan iyaye suka suka fishi da mutum to Allah ma ya yi fishi da shi Mm.
to in dai duk wanda zai kyautatawa a duniya in bai kyautatawa iyaye sa ba aikin banza yake yi Mm.
ba abin da zai samu Na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu me hukuncin matar da al'adar ta ya dawo tana cikin aikin hajji.
a ba komai dawafi ne kawai ba za ta yi ba Mm, eh ba za ta yi dawafi ba mm, sai ta bari sai al'ada ta yanke mm, sai ta je ta yi dawafin ta duk dawafi da ba za a yi shi da mm, da, da haila ba mm, eh amma in dai amma sauran ayyuka duk za ta yi mm, eh za ta je arfa mm, za ta je eh, za ta yi dama ta yi za za ta yi dauki haraminta yawa duk ayyuka dai za ta je mina mm, za ta je muzdalifa mm, duk ayyuka za ta yi jifa komai za ta yi mm, abinda ba za ta yi ba dawafi ne eh ba za ta yi dawafi na gudumi ba in ta zo tana sauka jinin ya dawo sai ta jinkirta wannan dawafin gudumi ba za ta yi ba mm, sai jinin ya dauke mm, dawaful ifada in lokacin sa ne ma'ana dawafin ƙarshe Mm.
in shine ma sai ta bari sai jinin ya ɗauke sai ta yi dawafin ta dawafi dai ba a yi da mm.
dole sai da alwala Na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu wai menene gaskiyar maganar cewa akwai yaran da in suka mutu ko kuma da suka mutu ko in suka mutu za a sa su a wuta.
ha yara kan ba a sa su a wuta ai Na'am.
E, yara ai suna fi kafarati ibrahima ne Mm, E, yara ko ƴaƴan kafirai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala firatil islam mm, illa anna abawahi yuhawidanihi mm, aw yunasiranihi aw yumajjisanihi mm, duk wanda aka haifa akan musulunci ake haifarsa mm, saboda haka kaga kuma ba za a fara rubuta masa laifi ko ko wani aiki ba sai ya balaga mm, don ya mutu bai balaga ba kaga ai babu wannan rubutun mm, tunda babu rubutun ko jajen kafirai ne in suka mutu ba za su je wuta ba mm, a za a dauke su a dawo da su cikin aljanna mm, su zo su ba wa muminai su ɗebe wa muminai kewa mm, a su dai tunda su ai ba su yi laifi ba mm, sai sun girma ne mutum in ya girma aka gaya masa yaƙi mm, to shine yake da hukunci mm.
amma wanda bai balaga ba shi ai dama ba shi da hukunci Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu shin zan iya sakawa dukkanin yarana maza suna Muhammadu amma in musu laƙabi kamar Abdullahi Abdulrahman?
daidai ne Mm.
ai Muhammadu sunan komai ne Na'am, in ya sa Muhammadu ma sunansa Abdullahi ne na'am.
eh shi ma babban sunansa da ya fi so Mm.
ka ce masa Muham- a- Abdullahi Mm.
eh to kaga saboda haka duk Muhammadun da kasa ka hada da Abdu Mm.
cikin dama sunan Muhammadu ne Mm.
eh wannan ba laifi Mm.
eh kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake da Muhammadu biyu a hudu ya fara ko A wanda yake da Muhammadu hudu a gidansa ba zai shiga wuta ba wani ya tambaye shi ce in uku ne fa yace ba zai shiga wuta ba Mm.
in biyu ne yace ba zai shiga wuta ba Mm.
in Muhammad ɗaya yake a gidan nawa yace ba za ka shiga wuta ba in dai kai masa tarbiya Na'am. Mm. Sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar tana cewa, ya shehu ne ce idan ina shayarwa ba na yin al'ada, to a cikin wannan yanayi sai mijina ya sake ni, to shin ya iddattawa za ta kasance?
a idda sai ta hakura sai ta fara al'ada Mm.
tunda dole dama sai an yi al'adan ake idda Na'am.
eh idda ba ta yiwuwa dole sai da sai da jini Mm.
sai ta bari sai ta gama shayarwarta ta yaye ɗanta sannan za ta fara ma maganan idda Mm.
eh wannan lokacin tsakanin gaba ɗaya babu maganan idda Mm.
ba ta da ita da ta jira Mm.
in ta shayar da yaron Mm.
aka a- jinin ta ya fara dawowa sannan ta fara kirga iddanta Mm. Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe. Mai tambayar tana cewa ya shehu mijina ne ya ce, idan kuɗin shafe ne ya rage in mayar masa, ni kuma ina tarawa don sayan kayan kwalliya kamar takalmi, lufaya da sauransu. Saboda shi baya saya min ya matsayina ko ya hukunci na yake.
A- ai ba haka ake yi ba Na'am.
yawwa in dai har tun da har yayi magana Mm.
ya ce in ya rage a ajiye masa Mm.
ko ki ajiye masa Mm.
ki maza masa ya saya miki wayancan ai- ai- wayancan duk ayakansa ne Mm.
shi zai saya miki kayan kwalliya shi zai saya miki komai sutura waye komai duk abin da mace take amfani da shi Mm.
namiji ne yake saya Mm.
saboda haka shi ya saya Mm.
yawa ki maza masa ya saya miki amma kudin sa karki taba Mm.
in kin taba kudin sa kin yi masa sata Mm. Na'am, a ƙarshe akwai takardu da aka aiko na buƙatar addu'o'i da dama, wasu daga ciki akwai wacce ta aiko ta ce tana so a taimaka mata da addu'a tana yawan samun saɓani da mijinta.
Allah ya daidaita su Amin, amin. Sannan kuma akwai wadda ya aiko ya ce yana so a taimaka mar da addu'a yana neman admission a jami'a tsawon shekara uku bai samu ba.
Allah ya bashi nasara ya Amin, samu.
amin. Akwai kuma masu buƙatar a musu addu'a saboda rashin lafiya da suke fama kamar ciwon kafa, ciwon hannu da sauransu.
Allah ya bada lafiya Amin, amin.
Allah ya biya bukatun mu gaba daya Amin.
duk masu bukata Allah ya biya bukatun su Amin.
Allah ya samu a cikin wannan da ke ta cikin wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarka wata Ramadan Amin.
Allah ya ba mu albarka alqur'ani Amin.
Allah ya ba mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Amin.
Allah ya dawo da mu Allah ya karbi dukkan ibadun mu Amin.
duk ibadar da muka yi a cikin Ramadan da wajen Ramadan da kowane lokaci ma Amin.
Allah ya karbe su albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Amin.
Allah ya samu a cikin bayin sa na gari Amin.
Allah ya raya mu rayuwar musulunci Amin.
ya dauke mu muna musulmai Amin.
Allah ya daidaita mana kasar mu ya ba ta zaman lafiya da kwanciyar hankali Amin.
Allah ya ba da kwanciyar hankali da arziki Amin.
albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin.
اللهم برحمتك أمنا Amin.
وقنا شر ما أهمنا Amin.
وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا Amin.
واغفر اللهم لنا ولوالدينا Amin.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Amin.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله Alhamdulillah.